بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ويتيمم بالسعيد الطيب وهو التراب والحجر والرمل وجميع أجزاء الأرض نعم.
ما دامت على هيئتها لم تغيرها صنعة آدمي بطبخ ونحوه والتراب أفضل من غيره
malam Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama wato yana bayani dangane da taimama to zai yi bayani game da abin da ake yin taimama a kan shi ya ce wa ya tayammamu almutayammimu bisa'idi ƙwayyib wato mutumin da taimama ta kama shi yana yin taimama ne bisa'idi ƙwayyibi da guri wanda yake tsarkakakke guri wanda yake daddada kyakkyawa kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya ce falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban wato ku nufaci guri wanda yake tsarkakakke at-tayammum dama shine al-qasdu wato ku nufaci guri wanda yake tsarkakakke to a- as-sa'idu tayyib malai yace wa huwa turabu shine turbaya ƙasa irin wanda take ta cikin gari ana ce da ita a turab to ana yin taimama da irin wannan ƙasa ɗin walhajar da kuma tsakwaikwai gurin da ya zamanto burji ne ko gurin da ya zamanto duwatsu ne to mutum yana buga su ya yi taimama a kai warramlu da kuma yashi gurin da ya zamanto yanki ne wanda yake mai yashi mai rerai to mutum yana bugawa ya yi taimama da wannan guri babu laifi a kai cewa jami'u a jaza'il ardi da dukkan yanki-yanki na ƙasa dukkan yanki-yanki na ƙasa wanda ma malam bai ambace shi a nan ba to duk gurin da ya zamanto yanki ne na ƙasa irin abin da ya shafi guri mai burji irin su gurin da ya zamanto yana da kwai wato tsakoyi irin gurin da ya zamanto hako ne irin gurin da ya zamanto dutse ne irin gurin da ya zamanto kaza ne to duka in dai a jisa'ul ardu ne to ya halitta almutayammimu an ya tayammama alaiha alaihi ma damata ala hay'atiha lam tughayyirha sana'atu adamiyyin a to matukar dai wannan yanki yanki na ƙasa suna kamar su wanda take ta asali wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta su a kai lam tughayyirha sana'atu adamiyyin wanda kira ta dan adam aiki na dan adam bai canza wannan yanki na ƙasa ba daga wani yanayi ya maida shi wani yanayi zai da muka ɗauka sana'atu adamiyyin aiki na dan adam za mu ga cewa suminti wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da sinadarai ne na suminti dutse dutse ne yake ake nikewa da sauran abubuwa sai ya bayar da ne suminti da kaga wannan ya zamanto sana'atu adami ne yana abin da ya shafi lasho faran ƙasa da sauransu za mu ga cewa daga ƙasa ne ake fitar da waɗansu abubuwa sai a saka musu wani gu da sauransu sai ya zamanto sun ba da wannan kala ɗin to nan shi ma rayyaratuhu sana'atu adamiyya bi dabkhin ta hanyar dafawa wani hauyihi da makamancinsa irin abin da ya shafi ko konawa wanda za mu ga cewa in muka ɗauka ko irin su a tulunaye za mu ga asali yawa nan irin su tuluna za mu ga cewa asali lo- laka ce laka ce za a ɗako a yi mata a haɗa ta a yi tulu aka yi a mai a shafa shi kuma sai a je a babbaka shi kaga wannan yanzu ba za a yi aiki ba za a yi shahwa a kan shi ba saboda ghayyaratu sana'atu adamin min kaza ila kaza na'am yace amma wa turabu afdalu wato yin amfani da tulbaya ƙasa shine yafi sama da yin amfani da duwatsu ko tsakoyi ko yashi da sauransu na'am ولا يتيمموا على شيء نفيس كالذهب والفضة ولا على لبن ولا على بساب ولا حصير وإن كان فيها غبار malam ya ce wala ya tayammamu mai taimama ba zai yi taimama ba ala shay'in nafisin wato akan abu wanda yake mai tsada ina zuwa nan. Ana wani tsaro nan na cikin gida. yawwa wala ya tayammamu ala shay'in nafisin wato mai taimama ba zai yi taimama ba akan abu wanda yake mai tsada kazzahabi tamkar zinari wal fidda da azurwa wala ala libidin hakanan ba zai yi taimama ba akan mashin hudi wala ala bisadin hakanan ba zai yi taimama ba akan shimfiɗa wala hasirin hakanan ba zai yi taimama ba akan tabarma wa in kana fiha gubarun wato koda ya kasance akwai kura a saman wannan tabarma din yau wato waɗannan abubuwan da malam ya zana abin da ya shafi taimama ana yin ta ne da ajza'ul ard amma dukkan abin da ma laysa bi ajza'il ardi fala ya tayammamu alaihi almutayammim kana nafisan aw ghayrahu wato wannan abin mai tsada ne ko ba mai tsada bane zinari mutum ba zai shimfiɗa tufafi wanda yake na zinari ba ko kwano na zinari ya ce zai shafa ya taimama a kai haka na azurwa allibudu shine mashimfiɗi irin mashimfiɗi wanda ake yi na dawakai ko na jakai ko na raƙuma ana ce da shi allibudu albisa ita kuma ita ce shimfiɗa irin wanda muke hawa shimfiɗa imma ya zamanto irin wannan imma shimfiɗa wanda aka shimfiɗa moket imma shimfiɗa wanda aka kawo tafi aka shimfiɗa wala hasirin wala tabarma to tabarma ta kaba ko tabarma ta leda kowace ba a yin taimama a kai ya ce wa in kana fi haƙu barun ya ce ko da an ɗauko ƙasa an zuba gurin ya zama to ƙura ne to ba za a yi taimama a kai ba saboda hikimar ba wai a ɗauki ƙasar ba ne ake buƙata hikimar da Allah subhanahu wa ta'ala ce a yi taimama ba wai don a shafa ƙasa a goshi ba ko a huska ko a shafa ƙasa a hannaye a'a hikimar wannan gurin da aka ce ka buga asalan ma za ka kalkaɗe hannayenka da za ka bushe su kamar yadda hadithin ammar ibn yasir ya tabbatar na'am ويجوز للمريض إذا لم يجد من يناوله ترابا أن يتيمم بالجدال المبني بالطوب بالطوب النيء أو بالحجارة إذا كانت غير مستورة بالجير ويجوز للمريض yana halitta ga marar lafiya mutumin da ba shi da lafiya yana halitta a gare shi idza lam yajid man yunawiluhu turaban idan bai samu ba wanda zai ɗako mai tulbaya in bai samu ba wanda zai kawo mai ƙasa wanda zai yi taimama a kai to ya halitta a gare shi an yi tayammama bil jidarin mabani bi qubin ni'i wato yayi taimama da bangon katanga wanda aka gina shi da yimbu wanda yake mai ɗoyi yimbu wanda yake ɗanyi in ya zama to katanga ce wanda aka yi ta da birkin laka da argari na laka to wannan babu laifi ga mara lafiya in ya zamanto bai samu ba wanda zai kwaso mai kasar da zai buga ya ce mama a kai to babu laifi ya shafi bangon katangan da yake jikin da yake jikinsa a zaune in ya zamanto wannan bangon katanga an gina shi ne da yumbu wanda yake danye aubil hijarati ko kuma ya zamanto an gina shi ne da duwatsu ya zamanto kuma algarin laka ce to wannan shi ma babu laifi ya yi shafa a kai saboda ya halitta mai taimama ya yi shafa a kan dutse ko to babu laifi a kan shi ya yi shafa a kai idan ka na taghaira masturatin birjiyar wato idan dai wannan laka ta zamanto ghaira masturatin ba a bar suturcewa ba ce biljiri da farar ƙasa shine lasho idan ya zamanto wannan katanga wanda aka yi ta da birgi na laka da algari na laka bai zamanto an gyara ta ba an kawo filista an yi mata filista sannan kuma daga ƙarshe an kawo fancir an mata ba an kawo farar ƙasa an mata to in ya zamanto an mata farar ƙasa yanzu ghayyara tuhu sana'atu adamiyya mun gane da kyau ko ya zamanto shi wannan dutse bango wanda aka gina shi da dutse da algari wanda yake na laka sai ya zamanto wato ghayyara tuhu sana'atu adamiyyin an shafe shi da siminti an shafe shi da aljissu shine siminti kenan shi ba na a wannan lokacin fala ya tayammamu alaihi na'am ومن تيمم على موضع نجس ولم يعلم ولم يعلم بنجاسته أعاد في الوقت wa man tayammama ala mawdi'in najisin dukkan wanda ya tayammama akan guri wanda yake mai najasa guri ne wanda yake mai najasa ya buga yayi tayammama akan shi amma kuma walam ya alam bi najasati walam ya alam bi najasatihi bai san ba da najasar wannan guri ya yi taimama akan guri wanda yake mai najasa amma kuma bai san da cewa wannan guri mai najasa ba ne to a ada filwakati ko a ada filwakati to sai ya sake wannan taimama a cikin lokaci wato wannan mustahabbi ne idan ya zamanto mutum ya yi taimama gurin da ya buga ya yi taimama a kan shi guri ne wanda yake mai najasa ba guri ba ne wanda yake ƙahiri to mustahabbi ne mustahabbi ne ya sake yin wannan taimama din a guri wanda yake tsarkakakke na'am ولا يكره التيمم بتراب تيمم به tuyimmima tuyimmima تيمم به مرة أخرى na'am wala yukrahu tayammumu ba a karhanta bayin taimama bi turabin da ƙasar da tuyimmima bihi aka yi taimama a wannan ƙasa marratan ukhra a wani lokaci na daban ba makaruhi ba ne gurin da na buga na yi taimama a kai ka zo ka buga ka yi taimama shi ma soban ya zo ya buga ya yi taimama ko mutum goma za su buga guri ɗaya su yi taimama a kai babu laifi ba makaruhi ba ne na'am ولا يصح التيمم قبل دخول الوقت
wala ya sihu tayammum taimama baya inganta qabla dukhulil waqti kafin shigar lokaci idan ya zamanto mutum yayi taimama kafin shigar lokaci wato yayi malam ya ya jira malam zuwa masallaci kenan ba a riga malam masallaci ita taimama taimama sai lokaci ya shiga ana shirye-shiryenta da iqama ake yin ta idan ya zamanto lokaci bai shiga ba in mutum yayi taimama to in lokaci ya shiga dole sai ya sake yin taimama na'am وصفته أن ينوي استباحة الصلاة وينوي من الحدث الأكبر إن كان محدثا حدثا أكبر ثم يقول بسم الله ويستع...
na'am Wayi- wasifatuhu an yanwi istibahata salati wato siffar yanda ake yin taimama shine an yanwiya almutayammimu istibahata salati wato mai taimama yayi niyyar neman halitta wa kanshi sallah saboda at-tayammum la yarfa'ul hadatha baya dokewa kai ita taimama iya abin da za ta maka shi ne za ta halitta maka aikata wannan ibadar saboda wata larura da ka shiga amma dai ta ɗauke maka wannan kari da kake da shi ba za ta ɗauke maka shi ba wayan wuya min alhadath akbar to yana niyyar halitta wa kanshi sallah daga hadasi wanda yake babba in kana muhdithan hadathan akbara idan ya kasance yana da hadasi hadasi wanda yake mai girma wato idan mutum baya da alwala amma ba shi da hadasi wanda yake babu ba shi da janaba amma alwala ce baya da sai zamanto ba ruwa zai yi taimama to a zuciyar shi sai ya yi niyyar halitta wa kanshi yin sallah daga hadasi wanda yake dan kare amma in ya zamanto yana da kwai janaba kuma babu ruwan da zai yi wanka ko kuma akwai ruwan da zai yi wanka amma ɗaya daga cikin sabubban da suke hana yin amfani da shi sun tabbata a tattare da shi to yanzu a wannan lokacin in zai yi taimama shi ne zai yi niyya a cikin zuciyar shi halitta wa kanshi yin sallah ta farilla daga hadatsi wanda yake mai girma an gane ku na'am summa ya ƙulu bismillahi sannan ko mustahabbi ne lokacin da zai buga hannunsa sai ya ce bismillahi wato zan fara taimaman nan a tayammamu bismillahi wato zan fara taimaman nan ina mai neman agaji da sunan ubangiji subhanahu wa ta'ala na'am ويستعمل السعيد يضرب عليه بيديه جميعا ضربة واحدة فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا wa yasta'milu sa'ida to yana yin amfani da guri wanda yake tsaftatacce lokacin da zai yi taimama yadribu alaihi biyadaihi jami'an darbatan wahidatan yadribu darbatan wahidatan yana yin duka guda ɗaya tal alaihi akan wannan guri wanda yake tsaftatacce biyadaihi jami'an da hannayen shi baki ɗayansu guda biyu ba sai ya duka guda ɗaya a kai darbatan wahidatan duka guda ɗaya tal fa in ta'allaka bihi ma shay'un idan wani abu na ƙasa ko na haki ko na ƙura ya rataye da hannayen nashi guda biyu na fadahuma to sai ya kalkaɗe su nafban hafifan kalkaɗewa wanda take sassauka idan ya zamanto ya buga hannayen nashi ya haka lokacin da ya ce bismillah ya haka to in ya zamanto a hannun nashi akwai waɗansu hakikiwa da waɗansu tsakuwoyi da sauransu to sai ɗan ya haka nafdan hafifan kalkaɗewa wanda take sassauka ko kuma ya zamanto ya bushe su ya musa haka dan abin da ya zamanto ya rataye da hannayen nashi ya tafi mun gane da kyau yawwala saboda haka ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ya tabbata yayi annafhu yayi ba annafdu ba to amma anan malam yace fa in ta'allaka bihima shay'un idan wani abu ya rataye bihima da hannayen nashi guda biyu nafadahuma nafdan khafifan wato sai ya kalkade su kalkadewa wanda take sassauka لئلا يكون بهما ما يؤذي وجهه أو يشوشه أو يشوهه wato saboda kar ya zamanto a jikin hannayen nashi ya ɗako wani abin da zai iya cutar da huska shi ya zamanto akwai haƙƙi iya je goga ya karce mai huska ya ya cutar da huska shi ko kuma ya aibunta huskar tashi yanzu a wannan lokacin falmandubu nafduhuma nafdan khafifan bi haythu la yastaw'ibu ma ta'allaqa bihima min al-ghubari wa illa kana tarikan li sunnatin na'am li sunnati naqli ma ta'allaqa bihima min al-ghubari lil wajhi wal yadayn na'am wa yamsahu biha wajahu wa lihiyatahu yabda'u min a'lahu ila an yastawfiyahu wa yamsahu wajhahu to yana shafar fuskar shi biha wato da hannayen nashi guda biyu shine bihima ne yana shafar fuskar tashi bihima da hannayen nashi guda biyu walhiyatahu da kuma gemanyar shi to lokacin da yake cikin shafar fuskar tashi a cikin taimama to sai ya kula da kyau don guraren da suke da kwai kwalmi irin kwalmin ido irin alwatara nan irin abin da ya shafi kusan kafafen hanci irin ma bayyana shafatain da sauransu wannan duka sai ya kula da su na'am yabda'u min a'lahu shine yace wa lihiyatahu da gemanyansa yabda'u yana fara shafar min a'lahu daga saman huskar tashi ila an yastawfiyahu har ya zuwa ya cika shafar huskar tashi daga bangaren ƙasa ya zamanto ya shafe ta min bidatiha ila nihayatiha dulan wa ardan ta ɓangaren tsawo da kuma ɓangaren faɗi ta ko'ina ya shafe ta na
ثم يضرب أخرى ليديه ثم يمسح ظاهر يده اليمنى بيده اليسرى حتى ينتهى إلى المرفق حتى ينتهي حتى ينتهي إلى المرفق يوه ثم يضرب أخرى ليديه ثم يضرب ضربة أخرى sannan kuma yana yin bugo na ƙasa bugo na daban liyadaihi saboda shafar hannayen shi guda biyu thumma yamsahu zahira yadihi al-yumna sannan kuma sai ya shafi bayan hannunsa na dama biyadihi al-yusra da hannunsa na hagu hatta yantahiya ila al-mirfaqi har dai ya kai zuwa gwiwar hannu wajen shafa ɗin ana hatta yantahiya masihan ilal mirfaqi har dai ya tafi halin kasancewar shi yana mai shafa zuwa gwiwar hannu thumma yamsahu batinaha ila akhir al-asabi sannan kuma sai ya shafi cikin hannu na dama ila akhir al-asabi hal ya zuwa ƙarshen yatsotsin shi نعم ثم يمسح ظاهر اليسرى بيده اليمنى إلى المرفق ثم يمسح باطنها إلى آخر الأصابع باطنة ثم يمسح باطنها إلى آخر الأصابع ثم يمسح ظاهر اليسرى sannan kuma sai ya shafi bayan hannunsa na hagu biyadihi al-yumna da hannunsa na dama ila al-mirfaqi zuwa gwiwar hannu thumma yamsahu batinaha ila akhir al-asabi sannan kuma sai ya shafi cikin hannunsa na hagu tun daga gwiwar hannu har ya zuwa ƙarshen yatsotsi wato in yi haka ya tafi sai ya haka ya doshi kuma sai ya haka na'am
ويجب تخليل الأصابع ونزع الخاتم takhlilul asabi'i ويجب تخليل الأصابع ونزع الخاتم mm.
فإن لم يزعه لم يجزه ويجب تخليل الأصابع تخليل الأصابع تسيفيوا يا tsotsi saboda takhlilu anan fa'ili ne kuma mudafun ne al-asabi'i sai ya zamanto mudafun ilayhi la budda min al min al-kasri dole a mai kasara saboda mudafun ilayhi ويجب تخليل الأصابع tsatsefewa ya tsotsi na hannu yana wajaba lokacin da mutum yake shafar hannayen nashi wa naz'ul khatam sannan kuma wajibu alaihi naz'ul khatami hala mashi yadaihi yana wajaba akan shi ya cire wato zoben da yake hannunsa a lokacin da yake shafar hannun nasa na'am fa in lam yanzi'hu idan bai cire wannan zoben da yake hannunsa ba lam yujzihi to bai isar mishi ba wato wannan taimamar bata isar mishi ba sai dai in ya zamanto wannan wato zoben yana da kwai faɗi zai iya matsa shi gaba ya shafi gurin kuma ya dawo da shi kuma ya ci gaba da shafar shi amma in ya zamanto a cikin yatsar shi akwai gurin da bai shafa ba a cikin wannan taimama tashi to wannan taimamar ba ta isu ba Hmm.
والضربة الثانية سنة وكذا المسه إلى المرفقين فلو اقتصر على ضربة واحدة للوجه واليدين أجزأه ولو اقتصر في مسح يديه على على الكوعين وصلى عاد في الوقت والضربة الثانية سنة bugun ƙasa na biyu wannan sunna ce daga cikin sunnoni na taimama wa kadhal masuhu ila almirfaqain hakanan kuma shafar hannu daga maɓamɓarar hannu zuwa gwiwoyin hannaye wannan shi ma shafar shi sunna ne falau iqtasara almutayammimu ala darbatin wahidatin da a ce mai taimama zai takaita akan bugon ƙasa guda ɗaya tal lilwajihi wal yadain ga shafar huskar tashi da hannayen nashi guda biyu a jaza'ahu ya isar mishi babu laifi in yayi haka nan walau iqtasara fi masihi yadayhi alal ku'aini da a ce zai takaita cikin shafar hannayen nashi guda biyu ya takaita akan mabambaral hannu ba tare da ya kawo nan ba wa salla yayi sallah a ada fil waqti to mustahabi ne ya sake wannan taimama din amma dai ta yi wato taimama dama yadda take hadisin amma rubun yasir iya abin da ya tabbatar shine barba guda ɗaya ake yin taimama sannan kuma iya abin da ake shafa a hannu shine zuwa bakin gwiwar hannu to a ziyaratu daga gwiwar hannu za- daga mabambarar hannu zauwa gwiwar hannu wannan hadith ne wanda al'imamu dara kudin ya rawaito shi wanda waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa hadithi ne mawqufi akan abdullahi dan abbas waɗansu suna ganin cewa ma hadithin bai inganta ba to ala kulli halin da a ce mai taimama idan ya bugo ɗaya na farko kawai ya karkaɗe hannayen shi ya sha fuskar shi ya haka ya haka ya haka shi kenan taimama sa ta yi sai ya tafi ya yi sallah taimama ita ba ta huce mutum ya yi minti goma yayin ta na ga sai mu kwana nan ko الحمد لله رب العالمين وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أول.